duniya don ya samu lahira al-muslim musulmi na hakika ba a nafsahu ya sai da kansa ne bi tiyarihi lillah da zaɓinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa kana samanuha aljanna sai biyan da za a yi masa na kansa ya zamo aljanna wal hawasu ba keɓantattun bayan Allah ba'u an fusau sun sai da kawunan su bi tiyarihim lillahi tabaraka wa ta'ala da suka tsaya zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala fa kana samanuha marratan lahi tabaraka wa ta'ala sai zama abin da za a ba su a biya su shine ba su yadda Allah cewa Allah ya yadda da su wanda yadda Allah ko ai sama take da komi wari ruwanun minallahi akbaru wari ruwanun minallahi akbaru wal awamu su amma wa samanu anfusihim aljanna kudin da ake biyan su akan sai da kawunan su da suka shine a biya su da aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amsamu amwaluhum bi anna lahum aljanna Allah ya sai rawuka da dukiyoyin mummune daga gare su bisa cewa zai biya su da aljanna wal hawasu zaman amsin marratu la tabaraka ta'ala hausawa kuwa ke battattu bayan na Allah su kudin da ake biyan su bisa sai da kansu din da suka yi shine a basu yadda Allah wa min nas man yashri nafsa tiga marratullah ai yabi'uha yana sai da kansa dan neman yadda Allah wallahu rahmul bil ibad Allah mai tausayawa bayani labudda lil'abdi min an yabzula malahu lillah lalle ne mutum ya ba da dukiyarsa don Allah wa wula da hulillah ya ba da ‘ya'yansa don Allah wa nafsa hulillah ya ba da kansa don Allah inda Allah ke faɗa la tulukum wa amalukum la wula da kuma an zikirillah ba daidai bane mutum kansa ta raba shi da Allah ko dukiyarsa ta raba shi da Allah ko ‘ya'yansa su raba shi da Allah a'a amma bazala malahu lillah wajen alfana filafa wanda yake ya bada dukiyarsa dan Allah to sai kai ga matsayin fana'i a harra a fa'alu wallahu halakakum wa ma ta'maluna ya alama Allah fa'ila fil wujudi illa Allah zai kai ga gane cewa ba wanda yake iya yin komai a cikin halitta in ba Allah ba Allah shi yake komai a cikin halitta wanda yake ya samu fana'i kenan fil af'ali alfana'u fil af'ali samun fana'i a halarar af'alu samanu man bazala malahu lillah shine abin da ake biya wanda ya bada dukiyarsa dan Allah kuma aslama auladahu lillah wanda ya bada ƴaƴansa ko dan Allah to wajen alfana fi sifati Allah tabaraka ta'ala to zai samu fana'i a halarar sifati wa ma rabata zramaita walakin Allah harama wa ma aslama nafsahu lillah wanda ya bada kansa shi kansa dan Allah wajen alfana fi zati la wannan zai fana'i a haratul sati kana Allah wala shay'a ma huwa walana ala ma alaihi kan bai fana an nafsihi zai zama yayi fana'i daga kansa wa yabqa ya samu baka'i zuwa da Allah komai nasa ya zama na Allah bai fana summa ya fana summa ya fana fa kana fana'uhu ainal baka'i wa anna ila rabbikal muntaha a ƙarshe dai ga Allah ne tabaraka wa ta'ala wallahu rahufun bil ibad ubangiji mai tausaya ba ne mai jin kai gaba ya yi wa amin ya ku wa'anda suke mummune ya ku wa'anda suke mummune udhulu fi silmi kafa ku karbi musulunci ta ko'ina ku yadda ku karbi musulunci ta ko'ina ba ku ce kun karbi musulunci ta wannan bangaren amma ta wannan bangaren kuna ganin akwai wani tsari da zai fishe ku ba a'a ba irin wannan karba ake nema daga gare ku ba a komi a ko'ina a koyaushe ku yadda tsarin nan na Allah shi kaɗai shi ne mafita gare ku ba ku da wata mafita in ba tsayawa gare shi ba nazala hazil aya wannan aya ta sauka ne fi ablamin salamin wasabi a ci ablamin salamin da jama'a salama da halofin islam da suka shiga cikin musulunci baƙo yu'azzimuna sabta sai suka zauna suna girmama rana asabar wa yakrahuna lahamal ibil suna kin cin naman raguma wa albanaha suna kin shan nonon raguma ta ba lidinihim alqadim nan biyayya ga addinin da da can suke kai ana zalat fi sai wannan aya ta sauka a game da su aka ce dole ne fa yanzu ku dawo ku karbi musulunci ta ko'ina ba a ce ta wani wajen kuna ganin musulunci ya muku za ku bi ba ta wani wajen ko kuna da wani tsari naku daban da shi za ku bi a ba haka musulunci yake ba sai an karba dinun shamilu al-islamu dinun shamilu musulunci addini ne wanda yake ya gama ko ina fil ibadati wal mu'amalati wal ahlaki dole musulmi ya bi tsarin musulunci a ibadunsa da mu'amalolinsa da ɗabi'unsa ya ayyuhal ladzina amanu hulu fis silm ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya ku shiga a cikin musulunci ka fa gaba da aifi jami'in shari'i a baki ɗin shari'o'insa wala ta tabi hudu ta shaidan ka ku ce za ku bi tsare-tsaren shaidan durƙa shaidani tsare-tsaren shaidan ta zinahu yadda yake kawatawa bit ta ta fuskar ya ku bambance ku ce wannan daidai ne a nan ko tsarin Allah amma a nan yaushe za a bi tsarin Allah ai tafiya ta yi tafiya ina ba wata tafiya da za ta yi ba wata tafiya da za ta yi tafiya a ce wai ana da wani abu daban da ya kama tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ko yaushe bawa ya gane tsari na Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kowane tsari a koyaushe a ko'ina kuma wa munasun lillahi hukuman liqaumin ya'lamuna innahu haqiqa shi shaydan lakum adumu bin maki ne mabayyanin gaba gare ku bayyinul adawati gabar da yake gare ku a fili take farajau wannan yasa ablamu salamin da shi da jama'arsa suka dawo suka daina abin da da suke fasaru ya fa'alu na kulla ma ya fa'aluhul muslimun suka dawo suna aikata duk abin da musulmi suke aikatawa ya tulu fi haza ila al'an man yattabi'u ba'ar al'awaid shehu Allah ya kare da a gare shi yace wannan magana masu cewa akwai wasu gurare da za su bi wasu al'adu daban al'adun da yake sun kishiyanci tsarin addini to su ma sun shiga cikin wannan duk wata al'ada a kyale ta in dai al'adar nan ta kishiyance tsarin musulunci ba a ce al'adar da bata kishiyance tsarin musulunci ba ita ma dole sai an bata ba haka aka zo da shi ba ba haka aka zo da shi ba amma dai duk wata al'ada da yake ta kishiyanci tsarin musulunci lalle ne akan musulmi ya tabbatar ya bi wannan al'ada ya dawo ga tsarin musulunci waya da tafarkatar unsuriya ko yake ganin bambanci ta dangane da fata cewa ai wannan fari ne ya fi baki wannan balarabe ne ya fi wanda ba balarabe ba ba musulunci ya zo da cewa inna akramakum inda Allahi atqakum ayin akwai mai girma wajen Allah shine mai tsoron Allah wanda yafi tsoron Allah shi yafi girma wajen Allah ba da makal Islam ba musulunci ya ce innamal mu'minuna ikhwan hakika mu'mine yan uwa ne mu'mine duk inda suke yan uwan juna ne da fari da baki da ja da waye da waye da waye da waye da na kabila kaza da na kabila kaza da na kabila kaza da na kabila kaza in dai an sifantu da wannan sufa ita ce imani an sifantu da wannan sufa musulunci an zamo ɗaya an zamo ɗaya a ringa tsayawa ana bambancewa cewa ai wannan ya fi wannan ya fi wannan ya fi kishiyantar abin da musulunci ya zo da shi ne waya turuku ba'aral ashiya illati la ba'sa biha ko ya ce zai bar sashen abu ba wanda yin ta ba laifi bane taba'an lil awa'idin zamimati dan biyayya ga al'adu wanda suke ba daidai ba al'adun da suke abin zargi a ce al'ada ta kanainaye rayuwar dan adam kuma a samu jahilai su ta kira zuwa wannan ma raya al'adu ko menene ko ya saba da musulunci da an san hausawa matansu suna rawa da guntayen tufafi shi yasa yanzu ma kuma ku ci gaba dan ku raya al'adun hausawa ina al'adun da suka yi kimsesheniya da tsarin musulunci wajibi ne a basu wajibi ne a basu duk wani abu da addini ya bada dama a yi amma al'ada ta ce baka da dama kai to ya kamata ka gane ka kyare tsarin al'ada inda kana bukatar addini ya baka dama kai addini ya baka dama kai misali so da yawa sai zama kabila kaza ko al'umma kaza tana kyamar a ce ta yi aure a al'umma kaza ko a kabila kaza ba don wani dalili da addini ya kawo ba a'a don kawai cewa waccan kabila kaza ce ko cewa al'umma kaza ce shi yasa an wajen shehu yake faɗa cewa irin wannan so da yawa shi yake haddasa banna banna da yawa ta ta afkuwa a cikin al'umma da a ce an ba abin tsarin addini da an magance wannan banna to amma mutane tsayawa bin al'ada ta sa suna cutar kansu a duniyarsu suna cutar kawunansu a addininsu wanda in suka haka ko sun cuci kansu kenan a alahira wani lufi silmi kafa ka za da ya umar musulmi da jami'a wannan koyaushe inda ake faɗa al'ibratu bi umumin lafzi la bi hususis sababi shi yasa magana ce da yake ta gama baki ɗayan musulmi ta gama baki ɗayan musulmi an yi tulu fil islami kafa su yadda su karbi musulunci ta ko'ina bi jami'a zuzai da baki ɗayan juzu'ansa yufassiruhu hadisu hadisin da aka ruwaito cewa almuslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda yake musulmi na haƙiƙa shine wanda musulmi suka samu kubuta daga harshensa baya taɓa su da bakan magana baya taɓa su da hannunsa baya cutarsa baya cutarsu da hannunsa to wannan ya nuna mana idan da Allah za ka rena wata kabila ka ce kabilan nan duk da cewa musulma ce ta yi riko komai na musulunci amma ba ta isa ta ce za ta zo wajen ka neman aure ba wane ita ko kai za ka rena ta ka ce ba ta isa a ce ka je wajen ta neman aure ba ka cuci wannan kabila kenan ko ai da harshen ka tunda ka faɗi maganar raini a haƙƙinta hadisi ko ya faɗa cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi hadisi wanda yake mashuri ingantacce ne mashuri ne au hidabun da kulli insani koko wannan aya da udhulu fi silmi kafa magana ake da kowa da kowa an yudhila jami'a a abra'ihi al-islam ya shigar da baki ɗayan gabobinsa a cikin musulunci ya tula fil islam dika fata a rai ya zama kenan ya shiga a cikin musulunci da baki ɗayan gaɓoɓinsa kada ya zama misalan hannunsa akwai sanda zai ɗauka ya rubuta wani abu kishi ya tsarin musulunci akwai kuma sanda zai ɗaga hannun ya alwala kaga ya zama hannun nasa ya raba da kenan akwai hannun musulmi akwai hannun da ba musulmi ba kenan gashi ko hannu ɗaya kai da kake musulmi a je kai ne ko za ka ɗau hannunka ka rubuta riba ko ka rubuta wata damfara ko kai da kake musulmi mai kafa zuwa masallaci kuma a same ka kai ne mai kafar zuwa wajen wata sharholiya bal ya billah haba kafar ka ta zuwa masallaci ai ta fi karfin a ce ana ganin ta wajen wata sharholiya daban wadda ta kishiyanci tsarin addini ya kamata kafar nan taka ko ya waje ba ce kafan nan taka gaba ɗaya ta koma ta Allah ta koma ta shiga musulunci ba inda za ta taka sai inda addinin musulunci ya yadda mata ta taka amma ba ce ta yi taku ɗari zuwa masallaci ta yi taku dubu zuwa wani waje can daban ba wanda addini bai yadda da shi ba fala yamshi illa ila ma amara Allah bi kada ya tafiya sai kawai zuwa inda Allah ya umarni a je wala ya dushi biyadaihi illa bi amrillah kada ya riki wani abu da hannunsa sai abin da Allah ya yi masa umarni ya rika da hannun wala yanzur bi ainihi illa bi amrillah kada ya yadda ya kalli wani abu da idanunsa sai abin da Allah ya yadda masa ya kalla abin da Allah ya ce ya yi masa izinin ya kalla wala ta kallan bi lisanihi wala ya kulfi jobihi wala ta naru shawa shawa ta farjihi illa muwafiqan li amrillah tabaraka wa ta'ala kada yadda ya buɗe bakinsa ya motsa harshensa wajen faɗar wata magana sai fa in maganan nan ta dace da yadda Allah ya umarni a faɗa hakanan kai ya yadda ya ce zai ci wani abu ya sa a cikinsa sai abin da yake ya dace da abin da Allah ya masa izinin ya sa a ciki hakanan kai ya yadda ya ce zai buɗe bakinsa ya magana akan wani abu sai abin da wato ko kada ya yadda ya ce zai amfani da shawa a farjinsa in ba inda Allah ya ce ya masa izini ya amfani da ita ba wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu fa ulaika ghayru malumi fa man ibtaga wara zalika fa ulaika hum aduna ko me dai bawa zai ya tabbatar ya dace da umarnin Allah shi yasa maulamu shawul islam radiyallahu ta'ala manyan shugabanni biyu na ƙasar nan wanda suka fara zuwa wajensa maulama shehu tijjani usman da maulama shehu sani kafinga da za su tawo yake faɗa musu cewa wasiyar da zan muku ta ƙarshe shine duk wani abu da za ku yi ku dubi qur'ani ku ga ya ya faɗa ku karanta abin da qur'ani ya faɗa a game da wannan abin kafin ku yi ina abin nema duk wani abu da musulmi na hakika zai yi to kafin ya yi sai ya duba matsayin wannan abin ya aka ce ya yi shi a cikin ƙur'ani sannan ya aikata sai zama mutum ya koma magaji na manzo sallallahu alaihi wasallam a hakika tunda manzo Allah an faɗa a sifarsa yanda sayyida Aisha wadda ta wani wajen a ce ta fi kowa sanin sifar manzo sallallahu alaihi wasallam take faɗa kana hulukuhul qur'an da bi umman Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani qur'ani zama komai mutum zai yi ya dubi qur'ani ya qur'ani in zaka ci kukulu zaka sha washrabu wajen cin da shan kafa ai banna wala tusrifu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina za ka yi tafiya tafiyar da yake amma izini famshu fiye na kibiya wani siru filari tafiyar nan ko menene babban abin yi a ciki fanzuro kai fa wadan Allahu lak summa Allahu yunshu nashata lahira tafiya ta zama koyaushe ta isna ce ni inda ba zai yake shiga ya ringa tunani ya wajen yake da ya yake yanzu ya zai zama nan gaba mutanen da suke yanzu ga su su ne koda su ne za a ci gaba da gani a wajen har abada har shi kansa ya zama komai bawa yake yana daukan isna daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya zama bawa koyaushe muhadabun ne min al-gaibi ana masa zance ne daga gaibi hadha huwa duhulu fil islam kafa wannan shine cewa mutum ya dauki kansa gaba daya ya shiga musulunci hadha duhulun nafs wannan shine shiga ta nafsu wal qalb ita zuciya ta Allah an jami'il ahlaki zamima wa ya tahalla jami'il ahlaki hamida shiga zuciya musulunci shine a ce zuciya ta wofinta daga baki ɗan ɗabi'u wanda suke ba na daidai ba wanda suke ba daidai ba a ɗabi'un da suke abeban zargi girman kai kaye riya ganin fifiko akan mutane da sauransu munanan ɗabi'un nan na zuciya wanda shi wa nabulsi ya wake su wajen guda sittin ko ya kawo wajen guda sittin fa hazihi jumlatul ahlaqi qad jama'at sittina kun fin naqamin hunna mujtahida yanda yake faɗa a ƙarshen baitocin nasu yace ga baki ɗan ɗabi'u na zuciya wanda suke munana wanda ake bukatar ka ka tsaya ka tabbata ka tsarkaka daga gare su kai kokari iyaka iyawarka akan ka ga ka tsarkaka daga gare su to ya zama an tsarkaka daga munanan ɗabi'un nan an sufanta kuma da baki ɗan ɗabi'u wanda suke abeban yabo wanda daman wani malami wani wali na Allah da ya tashi ba da ta'arifin tasawufi me ake kira tasawufi ne me sufanci ya ce alhuruju min kulli hulukin daniyin wadda hulu fi kulli hulukin saniyin ai sufanci daman ba wani abu bane mutum ya tabbatar ya rabu da duk wata ɗabi'a ta kaskanci ɗabi'a da ba daidai ba ya tabbatar kuma ya yi rubo da duk wata ɗabi'a maɗaukakiya wannan shine sufanci ba iya ɗaukan carbi ko iya sa kaya ko wani abu daban ba a rabuwa da miyagun ɗabi'u da riko da kyawawan ɗabi'u wanda duk haka shine mutasawufi na haƙiƙa wanda duk haka shine mutasawufi na haƙiƙa wa ruhu shi ko ruhi rai shigarsa a musulunci bitarkil iltifati ko ya turukul iltifata ya bar waiwaye ila gairi la zuwa wani Allah tabaraka ta'ala matukar ruhi yana waiwaye ga wani to ai bai shiga ba da saura yana bai shiga ba wasir shiga ta asiri kuwa ya fana fi zati la tabaraka ta'ala wala ragar shin ya ce ya samu fana'i a zatin Allah ya zama asiri na mutum baya ganin wani Allah musarabtul ilaha lam ara gairan wagazal gairu inda na mamnu هذا هو الدخول في الإسلام كافة wannan shi ake nufi da shiga a musulunci gaba da shi yasa kamar ita wannan aya ta tarar da baki ɗayan tasawufi da abin da ake nema da maratubun da ake bukatar yankewa don samun saduwa zuwa ga Allah ita ayan nan ya lazina amrata lofi silmi kafa wala ta tabi wa ta shaɗa na lakuwa domin bin ta kunshi wannan gaba ɗaya ta kunshi wannan gaba ɗaya gwagwarin yadda bawa ya jinkiri ko ya kasala daga riko da wani bangare na tasawufi gwargwadon haka musulunci na hakika ya tsere masa ya sa shi tasawufin nan shine ainihin musulunci a tsantsansa shine ainihin kwayar da ake bukata samu a musulunci shine adduhul fil islami ka haka fahim zalartum in kuka yi darji milto an duhuli fi jami'i kuka karkata kuka bar samun shiga a baki ɗayan musulunci min ba da ma ja alkohol bayyana bayan ku an kawo muku hujjoji hujjoji mabayyana sun zo muku alhujjoji zahira hujjoji wanda suke a fili al'annawa kuma su cewa addinin musulunci gaskiya ne falam to ku sani an Allah aziz cewa ubangiji magwayi ne la yujuzu shau ba wani abu da ya gaji da Allah ba abin da ya fi karfin Allah annin da kami muku ba abin da zai sa ya kasa sauka muku da azaba tunda da ya ce ku bi shi kun kasa bin sa wanda da ya ce ku bi shi dinnan ba wai ya ce ku bi shi dan yana bukatar wani abu naku ba ya ce ku bi shi ne dan ku samu tsira madawwami shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya iya halakar da ku a duk sanda ya ga dama kuma in ya halakar da ku ya iya kawo wasu in ya sha yusibkum ayyuhan nasu wa yati bi ahadin wa kana Allahu ala zalika qadira in ya sha yusibkum wa yati bi halqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz haki gwani fi sun'i a cikin duk abin da yake tsarawa duk abin da Allah yake tsarawa akwai hikima a cikin hal yanzu huna su masu barin shiga musulunci ba wani abu suke sauraro ba illa an yata mulla sai ko cewa azabar Allah ta zo musu hal yanzu runa ai ma ta zuruna ai ta rikudu fil islami kafa su wanda suka bar shiga musulunci ta ko ina ta kowane bangare ba abin da suke sauraro eh wannan istifhamin ma'anarsa na fa'i an faɗa istifhamin yakan fita daga ma'anarsa ta hakika wadda ita ce tambaya don neman bayani ko fahimtarwa zuwa wasu ma'anonin na majazi wajen guda talatin da biyu yadda jalaluddin siyudi ya kawo a littafin salitka yadda kuma shehi shawab ladin fado ya wake a littafinsa wato miftahu tafsiri su masu barin shiga wato a nan istifhamin ma'anarsa na fayi shi yasa aka fassara da ma nafiya ba abin da suke sauraro illa an ya tehumullah sai ko cewa lamarin allah ya zo musu amrullahi tabaraka wa ta'ala wato a nan kama an shafe murafi ne aka aka bar murafu ilaihi aka bar murafu ilaihi sai murafu ilaihi din ya koma kamar matsayin murafu inda za a ci an yace hum amrullahi fi zulalin a cikin rufe-rufe jam'u zullatin rufe-rufe min algamami na girgije a kawo musu azaba irin azaba da aka kai ga adawa daga adawa azaba da aka kawo musu a cikin girgije ne har ma da suka ga ya taho ya nufo su gadan-gadan suke cewa kawai yau za mu sha ruwa falan ma ra'auhu ariran mustaqbila audiyatihim qalu hadha arubun mumdiruna aka faɗa musu cewa ina ai ba ruwa za ku sha ba azaba ce bal huwa musta'jaltum fi rihum fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha to su ma masu kin ba da kai gaba daya ga addini wanda suke ganin sai dai su ringa raba kafa wannan kafar na addini wannan kafar na wani wajen ko suna raba hannu wannan hannun na addini wannan hannun na wani wajen to ba da suke sauraro sai ko a karshen ta su gamu da irin wannan azabar yau ta ya zama bawa bai game da azabar wadda take zahira ba ba a sauka masa da azabar zahira ba amma a sauka masa da baɗin saboda kin tsayawa ya ba addinin musulunci sau da kafa ya ba addinin musulunci a komai a kisfe zuciyarsa zuciyar ta zama wata iri can daban ba zuciyar da za a nuna mata gaskiya ta gane ba ba zuciyar da za ta ji gaskiya ta yadda ba saboda an kisfe ta ya zama mutum ne a zahiri amma zuciyarsa ko ransa an mai da shi irin zuciyar biri ko kare ko wata dabba daban shi yasa sai a ga koyaushe a nan inda yake tafiya ba daidai ba da zama ba daidai ba amma a zahiri sai ka ce mutum ne abu na yi inna minar rijali bahimata inda wani yake faɗa sai ɗana ka gane mutane da kake gani ba fa dukkan su ne suke mutanen ba a hakika wani mutum ne za ka gani da hannun mutum da kafan mutum da bakin mutum da kan mutum komai nasa na zahiri kamar mutum amma dai a hakikarsa dabba ce saboda zuciyar an mai da ita irin ta dabba an saukan masa da azaba mai tsanani shi bai sani ba mutane da su da yawa ba su gane ba wani mala'ika ko mala'iku su zo gare su da azaba waya tiyar mala'ika zuwan mala'iku irin yadda mala'iku suka je ga mutanen annabi ludu suka kisfe su ko inna ursina ila qaumin mujrimina linursila alaihim hijaratan min dinin musawwamatan inda rabbika wa qul in haka ta zo kuwa shi kenan an yi an gama an yi ta ta kare fatan ma'amur halakin ya zama lamarin halakar da su ya an gama wani latu da mulumu da lamura dai gaba daya ko yaushe makoma kowane lamari ga Allah ne fa jazi kulla abdin bi amali Allah zai wa kowane bawa sakayya da irin aikinsa da aikin da bawa yake yi a gaban Allah yake kuma Allah yana tara aikin nan kowa za shi ya tadda aikin a gaban Allah kuma ga shi ga Allah ga aikin nasa yau mace jiru kullu nafsin ma amilat min hairin muhurara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida yau mata ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat ko ma kasaba in hairan fa hairu wanda ya aiki na alheri shikenan ya ga sakamako na alheri wa in sharran fa sharru wanda ya aiki na sharri ya ga sakamako na sharri fal ya muhammadu bani isra'ila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye bani isra'ila tabkita tambaya ta urus ta kurewa mai da'awa mai cika baki a kure shi wannan daidai ne inda qur'ani yake nunawa kenan saboda so da ba kure shi ba sai shi ya ta kure wasu bayan Allah yana mai da su gabata kamata na har sau nawa ne muka ba su muka kawo su na ta mayyana daga hujja wadda take a fili wata irin hujja ce ba wadda za ta nuna wa banu isra'ila cewa abinda manzon su annabi musa ala nabi na wa salatu wassalam ya zo da shi gaskiya ne wata irin hujja ce ba a nuna musu ba an kawo musu duk hujjoji da za su iya tabbatar musu da cewa abinda annabi musa zo musu da shi gaskiya ne amma duk sanda ya nuna musu aya gurbinta karshenta tangar da ake samu daga gare su ana fitta su daga kogi ana fitta su daga kogi mu'jiza babba bayan da sun ɗauka cewa su tasu ta gama an yi an gama lalle halakar da su zai falan matara aljam'an qala ashabu musa inna lamudrakun annabi musa ya faɗa musu cewa a ai muna tare da Allah Allah zai ba faɗa mana mafuta ƙala kalla inna ma'i rabbi saya hadid yake wa nan Musa wahayi cewa ga yanda za ka yi ka daga sandanka ka buga akan kogin nan yana daga sandan yana bugawa sai ga hanyoyi har goma sha biyu ya zama kowace ƙabila ta bi ta hanya ta ƙetare amma suna ƙetarewar me ya faru ana ƙetarewa da su suna tudda wasu masu bauta wa gumaka na musamman ai mana irin wannan ko mu ringa bauta wa a ji an samu fandarewa daga gare su wa jawa zinabi bani isra'ila al-bahra fata wala qaumi yaqfuna ala asnamin lahum qalu ya musa allana ilahan kama lahum aliha fandarewa ko yaushe aka bayyana musu aya sai sun fandare shi yasa ba ayat da ba a nuna musu ba amma ayat da aka nuna musu a ƙarshe a maimakon su biyayya su mai da lamarin su gaba daya da biyayya ga Allah gaban Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su koma ga wani nau'i na fandarewa ma adadu ma wajadu min al-ayati zahira nawa ne adadin da abinda suka samu na daga ayoyi a fili wanda suke nuna gaskiyar manzon su a fili ka falkil bari kamar da aka bude aka keta kogi gare su wayin zalil man wasalwa aka sauka masu da malbun da salwa wa kullu hadhihi al-ayati dukkan wannan ayoyin ko badalu hakwar a maimakon su gode wa Allah a kai sai suka mai da ita abinda za su mutunce wa Allah su kafirce da Allah wa man yubaddil ni'imatan lahi wanda Allah ya yi wa ni'ima a maimakon ya za gode wa ni'imar Allah sai ya musanya ni'imar Allah da kafircewa ma an ama alaihi bihi alaihi abinda Allah ya masa ni'ima min al'ayati na daga ni ayoyi li'anna sababu lil hidayati domin ayoyin nan sababi ne ga shari'a shi yasa duk wata aya ai ni'ima ce babba amma fa ga wanda yake ya ɗauke ta a matsayin isna ta ƙara masa sanin Allah ta ƙara masa kusaci da Allah in Allah yau ya hore wa al'umma damunarsa ta kai nomansu ya kai an ba su aya babba al'ummu nawa ne damunar tasu take jin kaiwa a kullum za ka ji ana faɗa ga wata al'umma tana wani hali saboda damunar ba ta kai ba to ku da damunar ku ta kai Allah ya ba wata aya babba menene abin nema a koma a gode wa Allah a tsaya a yi aiki da bin Allah ta baraka wa ta'ala in Allah ya kaddara kasuwancin kuna kaiwa in Allah ya kaddara ana samun zaman lafiya in Allah ya kaddara ana samun kaza in Allah ya kaddara kuna samun kaza to da abin nema daga bayi duk wata ni'ima da Allah ya yi musu su mai da ita gaban Allah tabaraka wa ta'ala matukar ya zamo sun ɗauki ni'imar Allah abinda za su yi amfani da shi wajen shashen cewa daga tsarin Allah to aiko sun butulcewa Allah wanda kudi ya butulcewa Allah duk wanda ya butulcewa ya musanya ni'imar Allah da butulci bin ba da maja to bayan ta zo masa ya musanya ta kubran da butulci fa inna la shiriru ya ya dauka Allah mai tsananin azaba ne shi yasa wannan magana ko da yake asali ana yi ne akan banu Isra'ila amma ta zage zatta akan kowace al'umma ma a koyaushe a ko'ina duk wata al'umma dole ne ni'imomin da Allah ya mata ta tsaya ta gode wa Allah abin da yake damun mu kenan abin da yake damun al'ummu da yawa kenan na musulunci Allah ya mana ni'imomi iri daban-daban amma a maimakon mu amfani da ni'imomin nan a wajen mu ƙara samun kusaci ga Allah mu tsaya mu ƙara bauta wa Allah mu ƙara biyayya gare shi sai muka ɗauka wata dama ce da mu ta sharholiyar mu ta duniya sai aka waye gari a cikin abin da ake ciki aka waye gari a cikin abin da ake ciki Allah ya faɗa da man matuƙar ni'ima ga al'umma to shi a kansa ba zai musanya musu wannan ni'ima ya sauka musu da kishiyar ba kishiyar ta ba sai fa in su kansu sun musanya tsarin da suke tafiya a zalika bi anna allaha lam yakun mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in Allah ya mutane ni'ima yawa al'umma ni'ima to babban hanyar da za su yi su rike wannan ni'ima Allah ya ba ku zaman lafiya zakar dare mutum zai tashi je inda yake so ma baya shayin wani zai je ci kasuwa lafiya ya tafiyarsa lafiya baya shayin za a tare shi za a kashe wasu za a menene yan kasuwa za su zo muku ta ko ina ta gabas da yamma kudu da arewa ba sa shayin wani abu harkokin kuɗi suna tafiya me wajibi a gode wa Allah a biyayya ga Allah a wannan in ba a yi ba sai a wayi gari fitowar ma da rana ta nemi ta gagarin mutum wa jawo wa jawo shi ya jawo kansa da waye gari kasuwancin ya nemi ya gagara waye jawo al'umma ita ta jawo kanta shi yasa mun yi baddin ne mata lamin bada ma za fa inna la shadidul iqab aka ubangiji mai tsananin azaba ne zuina lil ladzina kafaru la hayatu dunya ubangiji yace ko yaushe su kafirai an kawata musu ka rayuwar kafirai duniya an kawata musu rayuwar duniya gani suke ko me iyakarsa rayuwar nan ta duniya shi yasa ba sa taitayin lahirarsu ba sa tunani akan lahirarsu su dai su more duniya nazala fi kuffari makkata wannan ayar ta sauka ne a cikin kafiran makka kanu yastazi'una bi fuqara'il muslimin suna yin izgili ga almajiran musulmi cewa me suke da shi me suka mallaka a duniya wata rayuwa ma suke kullum a cikin talauci tufafi dukun-dukun ba abinci abinci sai da kire ke samuwa me suke da shi a hannunsu wai tsaro na minum suna izgili da su ka bilalin kama bilalu wa ammarin wa suhaibin kama ammaru kama suhaibu fa qala ta'ala ubangi tabaraka ta'ala ce zina lil ladzina kafaru min ahli makkata ala hatu dunya an kawata rayuwar duniya ga wanda suke kafirai daga cikin mutanen makka wannan aya asali tana magana ne akan kafirai to amma a yanzu zai zama an kai wani mataki da dayawa daga musulman ma ba abin da suke hange sai rayuwar duniyar nan shi yasa kome ma sa iya yi kan duniyar ta kyau kome ma sai zama mutum a shirye yake gashi da yana da awashi musulmi ne ya tashi musulmi an haife shi musulmi a gidan musulunci a garin musulunci amma zama kome ma zai iya yi akan rayuwar duniya ta kyau ka je musulmi ya kama musulmi don ya kai shi inda za a yi masa tsafi ya samu duniya wal iyazu billahi me ya kawo haka saboda an gama kawata masa rayuwar duniya baya hangen komai sai wannan duniya gani yake idan duniya nan ta kubuce masa bai yanda yake so ba a ciki to shi kamar ba a yi da shi ba baya hangen lahira ba hangen cewa duniya nan duk irin daɗin da ta yi masa ba fa zai dawoma ba ba na za a iya dawoma a cikin ta maza na lai basharin min kabli kalhul kafara ta in mata na hamsinin su maja'uhum ma kanu yu'adun ma a gani anhum ma kanu yumata'un to da ala mai amfanin a ce mutum ya rayu in zai rayu shekara dubu ba wanda ya taba ganin wanda ya rayu shekara dubu ba wanda ya taba ganin wanda ya rayu shekara dubu an ba da labari a baya akwai wanda suka kai haka amma dai an kai baka gani ba baka gani ba baka ga wanda ya rayu shekara ɗari ba yana cikin jin daɗi ba a ce ya rayu shekara ɗari yana cikin jin daɗi wani yana cikin jin daɗin ma girma girma ya fara zuwa ya zama dole wani jin daɗin ana je ana gani a kyale saboda jiki ba zai karɓa ba ta yi zuciya tana so amma jikin ba zai iya karba ba ba zai iya jurewa ba to me amfanin a ce ma da a ce ma shekara dubu za ka kana jin daɗi amma a ƙarshe ba makawa sai ka mutu kuma in ka mutu za ka koma a ma hisabi akan ayyukanka wanda in azaba ka cancanta azaba za a kai ka azaban nan kuma har abada ba shekara dubu ɗaya ba ba shekara dubu biyu ba ba shekara dubu ɗari ba a'a shekaru labisi na fi ha a kama duk irin adadin da za ka faɗa a haƙabu gaba yake da shi duk adadin da za ka faɗa a haƙabu gaba yake da shi in ka ce triliyon a haƙabu gaba yake da triliyon balle a ka dawo biliyon ko ka dawo miliyon da ce duk wannan a cikin azaba za ka yi to da Allah me amfanin wannan daɗin da ka jin takaitacce ma a gana anun ba ka nuna mata una amma yanzu mutane saboda an kawata musu rayuwar duniyar sai zama ba abin da suke sai cewa duniyar da ta daɗi ko ma me za a yi na ɓanna a yi a kashe-kashe a ɓanna iri daban-daban akan da wai duniyar da ta kai bitamwi aka rikitar musu da rayuwa ita duniya a hakika abin gudu da za a nuna mutum a hakikar yadda take sai ga mushi mushe ce mai doyi ta kumbura ta fashi mai hankali ba zai iya zuwa kusa da ita ba ma iya illa jifatun mai nufin alaiha kilabun hammuhun najtizabuha ai mushe ce wadda yake ta yi wari karshen wari karshen wari to amma sai zama ka kawata mutane da abin aka juya ya koma wani wani iri a idanun mutane ba sa ganin hakikata ba sa dubanta a hakikata fa abuwa suka so ta kano shi gonar duniya sun kasance suna son duniya rauna kula shan suna ganin ta ita ce komai idza wada dulmala waje duma ahabu in sun samu dukiya sai su dinga ganin to ai sun samu duk abin da suke so wazannu anna kullu shay'in tammala su dauka cewa komai ya kai musu halal ta fito da ukura ba magana a ce su waya da lahira wala ila maula ba magana su waya ga Allah wai saruna min allazina amanu su koyaushe suna yin izgili da mummune cewa mummune to wata duniya ce ma a hannunsu wata duniya ce a hannunsu ba irin irin yanzu yanzu musulman sun zama ba komai ba duniya ta koma a hannun wanda ba musulman ba musulman kuma su a kansu wanda suke tsayawa bin tsarin musuluncin ya ka ga tumi a hannunsu amma wanda musulmin ne dai a suna amma dai ga tsarin da suke kai sai ka ga su ne duniyar take hannunsu duniyar ya wadda take hannun musulmin a hannun irin wayannan fandararrun take da zama tana hannun wanda suke fandararru shi yasa kullum sai ya zama shi wanda ya tsaya akan gaskiya kamar wani abin tausayi ne kamar wani abin tausayi ne to amma dai wannan magana ce da take haka iyaka nan duniya ne akwai lahira inna lazina ajramu kanu min lazina amanu yarhaqun wa idza marru bihim yatagabazu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila wallun ka an gane da gaskiya me yake ma ga duniya ma bai samu ba me ya samu a duniya eh wa rasulullahi alaihi hafiz amma akwai rana akwai ranar da duk me rena wannan na Allah dan ba su da duniya to zai dawo ya zama shi ne wanda za a rena shi ne wanda za a wadariya falama lazina amanu minal kuffari yarhaquna ala lara'iki yanzuruna yasa mai banna ya ga sakamakon bannarsa asubar kuffar ma kanu faluna alfakarim dan talocin su wai sta zuna biqra'il muslimi suna in izgili da almajiran musulmi allazina takaw wanda suke jin tsoro suka bar ashirka tare da wani da Allah o ma'aula su ne wa'annan ɗaukar wanda suna sama da su ko yau alkiyamati a ranar alkiyama ranar alkiyama wannan wanda aka rena aka mai da su ba koman kome ba to fa su ne za su koma koman koma za ka ji munafukai suna cewa da Allah dan tsaya mana dan ara mana haske yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum za ta yi na ai an ba hasken ko ba ku ɗebo gilar ju'ubara a kumfalta ne sunura wa haula almasakin allazina yastazuna bihim wala kunna minhum yakununa fa qawmin yawmil qiyamah wannan almajira wanda kafiran nan masu shi a duniya suke izgili da su suke musu dariya ta wulakanci su ne mummunan nan almajiran nan za su zamo sama da kafiran nan ranar alkiyama fi darajatul janna a daraja aljanna wa fi darajatul asfali minan nar su suna mafi kaskantan kasa na wuta wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri Allah yana azurta wanda yaso azurtawa ba tare da lissafi ba ba tare da hisabi ba yanda yaso yake bayarwa rizqan wasi'an arziki mai yalwa fil hayati al-akhirah bihi la fid dunya sabanin duniya fa inna hama duniya ita duniya komai nata iyakantacce ne duniya komai nata iyakantacce ne za a ci wani ya fi kowa kuɗi a duniya ne wani kudin nasa ne a dala biliyan kaza ne ya kantacce ne ashe kenan ina ya samu wani ya ɗare shi da dala dubu ya fi shi za a ce wani ai ya fi kowa ya kuɗi a afirka a tuno ne kudin nasa ne ne gaba ɗaya ai ana jin da lissafin da aka yi an samu dala biliyan kaza a wato ashe iyakantacce ne to komai na duniya iyakantacce ne ita duniya kanta iyakantacciya ce wa kullu ma fiha madud komai kuma naka iyakantacce ne allahira shine akwai abin da ya huce iyaka nan wanda abin da yake wajen Allah daman wanzaje ne ba shi da iyaka ma inda kun yanfado wa ma inda Allah ba wallahi tabaraka ta'ala man ya tabaraka ta'ala yanzu qawli ya hore tsami ga lisan ya ka adarta masoyansa wanda suke nasa arziki wanda ya huce a ce za a lissafa ذكر الله في هذه الآية أن أهل التقوى ومن تبارك وتعالى يا أمتا وأن آية شوى ما سطورا الله يكونون فوق الناس لا تكسن شيء سمد متاني يوم القيامة أرانا القيامة وكل ما رجب إلى هذه الفوقية ثم يقول تهين تايو wani ya ce shi ya yarda da lahira ya za a yi ne a ce a lahirar ya zama a sama da wayannan wanda a yau a duniya su ne ake tutiya ake kururuta irin matsayinsu to ya za a yi ne a lahira ya zama sama da su to ga shawara ɗara wanda duk yake son ya samu wannan matsayin an ya katar biyar sallallahu alaihi wasallam ke tarki duniya mafi ya tsaya ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin barin duniya da abin da yake cikin ta a rasul sallallahu alaihi wasallam tabi hadayin al'ari wa julibat ilaihi a hamasu ganaim wa adatul muluk sharqa wa garban al-amwal ad-da'ila وما أمسك درهما واحدا لنفسه من هذا من قال صلى الله عليه وسلم أنتم مسد تسكوكين كسا an kawo masa humusin ganima manyan sarakuna da duniya sun aiko masa da kyauta daga gabas da yamma sun aiko masa da kyautar dokiyoyi wanda ko ina sun isa a kira dokiya amma a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike wa kansa dirhami ɗaya ba akwai sanda ma aka kawo dukiyar mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci sai da ya tabbatar an gama rabarwa sai da aka raba sarai ba abin da ya saura sannan ya ce haba ala nasaratu haba yanzu sai na samu hutu me Muhammad da yake zato idan ya koma ga Allah ya aje wani abu a cikin wannan to bal a gana gaira ku abin da ya a dukiyar da Allah ya hore masa ya wadata wani ne wa kawwal musulmi ya karfafa musulmi bima adahullah da abin da Allah ya bashi wata raka nafsa ya kyale kansa hatta innahu sallallahu alaihi wasallam mata wajuhu marhunatun inda yahudi har manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wafati wato na ta ibtidaiya ce shi yasa inna za a ce ko na ta ibtidaiya galibi jumla ce take zuwa ba mufradi ba inda ko duk jumla za a kawo to inna za a fade ta ne da kasra alhamza ba anna ba inda za a kawo mufradi shine sai a kawo anna da fata alhamza hatta irin wannan ko ta ibtidaiya ga jumla ce take zuwa ba ta ta ma'u dijlata ashkalu وما زالت القتلى تمر دماؤها بدجلتها تماء دجلة أشكل شيء حتى إنه لكسر الهمزة هل منذ صلى الله عليه وسلم مات يقوم على الله ويره مرهونة إن يهودي في نفقة إياه الهالي قاس الكنسة يا بعد إتجنينا أو جوان بيهودي دن أبنتين إيالنسا هذه الفوقية wannan matsayi madaukaki na zamowa sama da duk wanda yake da wani tunkaho a nan duniya man ramaha wanda ke neman ya samu labudda an ya zaha da fi duniya to hanya da ake samu lalle ne ya tsaya ba makawa sai ya tsaya ya yi tsantsani a duniya wai kubila Allah ta baraka wa ta'ala ya fuskanci Allah ta baraka wa ta'ala wai ya tara ma inda Allah ya zaba abin da yake wajen Allah ya kyale ta duniya yadda shi kansa ko maulama shawar islam radiyallahu ta'ala anhu ya nuna sun da manyan malamanmu na nan da jama'a da yawa suka je yana cikin abin da ake a gaban shi almajirai da yawa suka je a yi masa noma a yi noma shi ibrahim da rarrauta ta'ala manomi ne na gani na fara yana noma to malaman nan namu an je an yi noman nan muridai da gaskiya bayan fa masu noman sun yi noma iri daban-daban larabawa ne mutanen ina mutanen ina duk an yi noma a gonar shi shehu ya zauna yana godiya sai suka zo sai hadiya wannan ya kawo hadiya wannan ya kawo hadiya wannan ya kawo hadiya gaban shehu ya cika da kuɗi sai ga wani sharifi yana zuwa sai ya hada duk kudin da aka tara shi ya sa alƙatar da kas ya tafi yau yau mai hula yake cewa ɗaya ringa kaga kaga yanzu ne ya kwashe kenan ya tafi ce ko kallon sa ba ba ta wannan ake ba sai ya sa duk wanda yake son ya samu wannan fauƙiyar labudda an ya zahada fi duniya dole sai ya zaya ya tsantsani a duniya wai kuma Allah tabaraka ta'ala ya zamo ya fuskanci Allah tabaraka ta'ala a komai nasa komai nasa ya zamo nufinsa Allah waya tara ma inda Allah ya zamo ya zaɓi abin da yake wajen Allah tabaraka ta'ala bawa ya zaɓa wa kansa abin da yake hannun wani ko yake hannunsa ba abin da yake haɗa shi da azaba ta duniya irin wannan Allah shi ne mai shi hakikata amma majazan yakan sa a hannun wasu a wannan rayuwar amma wannan amma wannan amma wannan amma dai a hakika waye mamallakin Allah tabaraka wa ta'ala ba wani mai shi